الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وما البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لحدي تقوت وطن بقوي دارين ترى هجر النب محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin makka zuwa madina shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai a cikin wannan masallaci mai albarka masjidin sahaba domin ci gaba da karatu a cikin littafi na tauhidi na babban malami a sheikh muhammad bin abdul wahab allah ya ji kan malam da rahama da dukkanin malumai masu kira zuwa ga tauhidi da sunna allah ya tabbatar da mu akan daidai za mu tashi babun man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahwihima amma gabanin shiga cikin babi sako zuwa ga ma'ikwanta ɓangaren wannan fitina ta kokowa ya kamata su ji tsoron Allah ta'ala ya kamata su yi ƙoƙarin magance matsalolin rayuwa saboda ƙasar Nijar a halin da take bai dace ba bai cancanta ba a ce ana irin waɗannan wasanni na kokowa gaskiyar magana saboda na farko ga almubazzaranci ɓata dukiya yanzu alal akal yana iya huce miliyan ɗari wanda an kaɓata cikin wannan kokowa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai mushallin makaranta 'yan kwantaragi wurin wata biyu ba a biya su ba miliyukan da za a ɓata a koko alal akal za a iya biyan waɗansu cikinsu kuma ba lokacin ne ba muna cikin haɗari muna cikin huskantar maciya me ya kamata mu dage roƙon Allah Allah ta'ala ya roshe dauloli da yawa saboda mu canza ni'imar da Allah ya mutu Allah ya yi magarin saba'a da Allah ya ce laqad kana lakum fi sab'in limaskanihim aya wani gari ne na saba'a ni'ima kala kala malam sai sun ka canza wannan ni'ima da sabon Allah sai Allah ya tozarta al'ummar garin ya canza musu wannan ni'ima gaskiya kuma kun ga abun da kokowar bana ja'inja da la'antar juna da la'antar ministiro da la'antar shugabanni to in manufar shi ne kokowa ya haɗa kan kano 'yan nijar zumunta da tubattaka da wane ne gaskiya kokowa tana kawo rarraban kano al'ummar nijar tana kawo bangaranci jahanci ni dan jaha kaza ne mun kada jaha kaza malam wallahi ko kuwa babu alkhairi cikin ta babu ko dai na farko dai ga fita tsirara na biyu ga almubazzaranci Allah ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin almubazzaranci ne sa dukiya inda Allah bai so ko dala ne kasa cikin haram kai abokin shedan ne insha Allah babu alkhairi cikin kokuwa kuma wallahi kan aje ga raba kanun al'umma kan aje a hilin kokuwa yanzu ai jayayya ga halbe-halbe da kashe-kashe kawai a ce daga wagga shekara an soke kokuwa cikin al'adun nisha kalar shi na an huta kuma shugaban kasa kuna da wannan iko ba dole ne ba abun da an katar da kakanni kuna yi a tabbatar da shi ba dole ne ba mushannin nan kuna bin ku haƙewa kuma yanzu talaka na ta ba da mai ba da dala biyu wanda ake cire ma shika cikin albashi ƙasa tana cikin barazana ba a jina ƙasar ba ta kwam akwai barayi kowane ministar ministar mugayen mutane su ya kamata a tunkara a hidda su a sa waɗanda nagartattu ne shekaran shi nake kallo wani ɗan nijar wai kwace da an kai mai ya ka kukan shi wurin shugaban ƙasa saboda shi bai yarda ba dabbobi ne ya sai kasashen larabawa to a kawo su Nijar ta hanyar shirgi sai da ya yi ta juye juye shi can ministar an ka ba shi takardar authorization yalla sun ga wannan saboda ya hito redo sai ya ce yana kai kukan shi da shugaban kasa minista mai kula da wannan wai abun har ya kai wurin shi an ce an kwace ne kuma wai magana wai shugaban kasa ya kwace shi ya ce wallahi ba gaskiya ake shugaban kasa ya kwace waɗannan abubuwa tantabaru ne fa wai ministin su kutum kuma har yanzu suna cikin fata wallahi azim inda suna ɗaukar shawarar wallahi mu babu nan ga idan a san muku wallahi son ku muke da alkhairi kuma kun yi mu sani akwai barayi kusa da ku dan me ba ku hidda su da su kaɗai ake iya tahiyar nishar ga ma'aikata nan tukuru masu neman halal wanda in kun sa su wallahi ba su fata ga sunan matasa da yawa kuma kun san su to muna roƙonku dan Allah ku yi binciken kowane minister wani DG Army wani wane ne wani wane ne ku bi diddigin su so dama mun sani abun da ke sa shawarwarin mu suna isa gare su ba aiki da su ni ina da yakinin cewa waɗanda ke je wayan ne ke hana cewa a aikata waɗannan abubuwa saboda akwai miyagu mun san su waɗanda ba son alkhairi su suna son Nijar ta lalace ne ta taɓi yaran 'yan siyasa ne ma dama ba ku hidda su ba wallahi da wahala a samu nasara yanzu kana da ƙurji ka zo likita in likita ya bi ka da tausayi kana samun lahiya sai ya wanke kurji ya hidda tsutsa ya zoza da kyau ya sa magani kuma da tsahinsa shi ne tausayin to in dai za a gyara Nijar ne ta koma sabuwa rai fondasiyon na gaskiya wallahi kokowar ya kama a roshe ta abadan ba a ƙara kokowa kai malam miliyon ɗari in an sa cikin alkunu iyaye nagartattu manyan sarakuna su yi ta addu'ar dare wallahi Nijar sai ta ƙara bunƙasa wani ɗan koko haka kawai wai wanda ya kayi miliyon nawa malam miliyon ɗari miliyon ishirin wannan shi ne kira zuwa ga shugabanni kuma amana ce mu dai mun isa wa ma'alar rasul illal balagul mubi in malumman na ce ku bar sauraron su yara ne to za ku haɗu da Allah in mashawartanku za ku ce ku bar sauraron su malumman nan karambani to akwai ranar ƙidillanci kuna ganin turawa kawai Nijar ce a gabansu ba wai Mali da Burkina wallahi sun yi hasada kasar Nijar saboda abubuwa da yawa da sun karasa a cikin Nijar to maimakon mu komo ga Allah malumai su ne bayan juyin mulki ba wanda bai gan takarawar da malumai sun kai babu ko makaho ya san irin takarawar da malumai sun kai an zage su da asuba ana kiran mu walla akwai wanda asuba sai ka ɗauki wa kawai ya bage ka dan ka ce a roƙa ma ƙasar ka amma ba dan wannan muke ba babu romu da zagin mai amma yanzu wai a ce an kai lokacin da shawarar malumai ba amfani da ita kenan ba a gode ma Allah ba mana ku sa malumai gaba yanzu kuna ganin kun zamnu to shawarar malumai kawai yanzu ba ba ta iko amma bayan juyin mulki ba wanda ake neman shawarar da maganarsa ku yi talaka magana kamar malumai in kuna son nasara ku ɗauki shawarar malumai kontragi contractual kan ake warware waɗannan matsaloli su ya kamata awwal marran a fara biya tun da zancen kowane minista kowane beje ya hankura da albashinsa wanda sasankan jimin malam a ce sai kayi tuwamuwa baka samu ba mai ɗauka sisan mil tun da zancen ya ɗauke su ya kamata a fara ba jika saba'in da biyar ya ta cin bashi ba madargaci ne ba sai unguwa duka kowa ya tsammanin madargaci ne kuma bai da ne kuma ma'aikaci ne to yanzu shi da ɗan kokowa ya dacewa a bashi bai yi dacewa da ɗan kokowa ba gyara ƙasa sai an daure kuma sai an yi daga Allah ya kama musu su gyara Allah ya kama musu su gyara Allah ya zamnar da ƙasashen lahiya Allah ta'ala ya roshe Yahudu da Nasara da kafirci da kafira ya rabbal alamin mala ce babi mai karantar da mu man tabarraka bi shajara wanda ya nemi albarka a tabarruk shine talabul baraka neman albarka to wanda ya nemi albarka a wurin wata uwar bishiya uwar icce aw hajarin ko wani wurin gindin wani duki wa nahawihi ma ko makamancin haka kenan babi zai karantar da mu neman albarka akwai albarka da neman a wurin ya halatta kamar neman albarka da karatun alkur'ani shi kur'ani kakaf albarka ne duk wanda ya riko da alkur'ani yana aiki da shi zai samu albarka rayuwar duniya da lahira wa hadha kitabun anzalnahu ilayka mubarakun kenan akwai albarka wadda neman ta a wurin ya halatta neman albarka addu'ar mutanen kwarai duka ja'iz bawon Allah dan Allah ina bara addu'a saboda kana ganin mai tsoron Allah ne kana ganin latifa ne mai nagarta wannan ya halatta to akwai neman albarka a wurin da shari'a ta haramta shine babi male ce wa qaulillahi ta'ala fadan Allah madaukakin sarki waɗanda jahilan warko suna neman albarka a wurin duci ko wani gumci ko wani waliyi ko wani kaza Allah ya ce a fara'aitumul lata wal uzza ku bani labari almanat wal uzza sunayen mutanen kwarai ne aslan to bayan mutuwar su ne sai jahillai sun karuɗu cewa ai mutanen gada sun karatu manyan malumai ne idan an yi rishin ruwa idan an shiga ta halin kakani kai a wurin su ake zakkuwa a zub da hawaye sannan a samu ruwan sama kaga shedan ne ya yi musu wannan wahayi shine Allah ta'ala ya ce ku bani labari lata da uzza da manata da kuke bauta ma suratul najm mala ya cire wannan aya abun da yake nufi waɗannan abubuwa da kuke bautan ma ku ba ni labari za su iya ba ku wani umfani sannan ya ka hadisi an abi waqidin laifi daga baban waqid al-laifi qala yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace mun fita tare da manzon Allah ila hunayn za mu je hunayn bawan Allah ga saboda wata magana ce sun kai a gaba wadda take da muni sai ya ba da uzurin da yasa sun kai magana sai ya ce wa nahanu hudasa'u ahadin bi kufri mun yi ta tare da manzo Allah muna sababbin shiga cikin musulunci ma'ana muna waɗanda ba mu jima da barin kafirci ba me yasa ya gai haka ka san wanda sabon musulunta ne to ba mamaki ku ji waɗansu maganganu na kyanda saboda sabon nan da yayi sai an yi shekaru da shekaru zai daina waɗannan abun da ya saba na kafirci yanzu bokan da ya musulunta kaga shi ya saba rancewa da dongo ko da kaza ko da ya musulunta ba kai sai za ku iya gani ya rabu da waɗannan abu saboda sabo da tabi'a da yau da gobe dan shi abi waqir yace mun kasance sababbin musulunta mun kasance ba mu jima da barin kafirci ba muna cikin tahiya ya ce wani mushriki na sidra waɗannan masu tsahi mushrikai suna da wata uwar bishiya ta magarya wannan uwar bishiya ya akufuna indaha suna tsayawa a wurinta neman albarka da yin addu'a su a tunanin su wannan uwar bishiya ita ke ba mutum sa'a cikin kasuwanci ko in za ka je yaƙi abu na biyu da suke yi wa yanutuna biha aslihatahum suna rataye takubbansu ga wannan uwar bishiya in a ce gobe za a je wurin yaƙi sai mutum ya zo da dare ya rataye takobi ya ce to a samu na albarka da mun je cikin hilin daga mu samu nasara ina sun ka nemi albarka wurin uwar bishiya abi waqid yake dama mun san su da wannan uwar bishiya yuqalu laha ana ce ma wannan uwar bishiya zatu anwa' abun da ake ma'ana ma'abuciyar rataya uwar bishiya wadda ake rataya abubuwa wanda ake neman albarka a wurinta in abinci ne za ka aje a wurin uwar bishiya har gobe wai bishiyar za ta samu albarka in yaƙi ne ka kawo takobinka in arme ne ka kawo wani ɗan abu ka aje dan shi ake ce mata za tu anwa famarar na bitibi abu yawa da ya cikin tahir sai mun ka huce ga wata uwar bishiya ta magarya ganinta kawai sai mun fa kulna mun kace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ij'al lana zata anwar mu ma ka samu na uwar bishiya wadda zamu rinka rataye ta kubban mu subhanallah kama lahum zatu anwar kamar yadda maciyan mu abokan wadan mu su ma suna da irin wannan uwar bishiya kaga me sun ka nema a sa musu wani wuri wanda za su neman albarka me yasa ya gai haka saboda bai jima musulmi ba ba su jima cikin musulunci ba su ware koshi da tauhidi ba suna faɗin haka faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce allahu akbar kaga ashe cikin wa'azi in ka ji wani abun da ya baka mamaki ya halatta kai kabbara annabi ya ce allahu akbar innaha innaha sunan lalle hanya ce tafarci ne al'ada ce tabi'a ce tawa ta kahirai sai annabi ya ce qultum wallahi kun faɗa sai ya ce wallazi nafsi biyadi na rance da ubangijin da raina yake hannunsa kun faɗi kama qalat banu isra'ila li musa daidai abinda banu isra'il sun ka ce ma musa shine kun ka maimaita a yanzu menene banu isra'il sun ka faɗa bayan Allah ya kubtar da su daga sharrin fir'auna an halaka fir'auna an nutsar da shi suna cikin balaguran nan da Allah ya sa su sai sun ka ce ma musa mu ma a samun wani abun bauta mana mu ma a nemo muna Allah ga Allah ya nuna musu ayarsa a cikin teku a wai sun manta shine annabi yace su ma waɗannan sun maimaita irin abun da banu Isra'il sun kace Musa ij'al lana ilahan ka sanya muna abun bauta kama lahum aliha kama yadda makiyan mu suke da abubuwan bauta qala Musa yace innakum qaumun tajhalun lalle ku mutane ne jahilai ku da ke da Allah na gaskiya za ku nema a sa muku wani dan maraki za ku nema a sa muku wani abun bauta koma bayan Allah suratul araf sai annabi ya ce za a samu cikin al'ummata la tarkabunna sunana man kana qablakum aw sanana man kana qablakum sai kun bi tafarcin waɗanda sun ka gabace ku yahuda da nasara a hadisi sahih annabi ya ce kiyama ba ta tsayuwa sai an samu cikin al'ummar ta musulma ta rinka kwaikwayon yahudu da nasara taki bayan taki annabi ya ce in an samu cikin ba yahude wanda ya kwanciya arne da innarsa to sai an samu cikin musulmai wanda zai kwaikwayon wannan asadiqul masluk tun ba a ware abu dan annabi ya gano musulmai za su ka inda za su lalacewa su mance da kimar su da musuluncin su ba abun da ke birge su illa abun da yahudu daga sarufin su ba cikin shi muke ba in aski ne ba ka son irin askin da annabi ya ce in tafiya ce ba ka yi koyi da tafiyar manzon Allah in abinci ne ba ka bincike wani irin abinci annabi ya fi kauna ya annabi yake rayuwa sallallahu alaihi wasallam kaɗan ne cikin waɗanda suke bincike kai rayuwarka gaba in ka ci annabi za ka yi koyo to za a maida ka ba ƙauye cikin danginka a ce kai wannan ba ƙauye ne ba ba san bariki ba shi da arman shi kamar mutuwa ko suna an kai gidan shi kamar mutuwa an kai shiru za ka ji don ba a yi kiɗe-kiɗe ba ba a yi raye-raye ba ba a yi saɓon Allah ba amma wanda zai yi waɗannan yahudanci da turanci jibo banda yahudanci ra'ar ne a haɗa uba a haɗa uwa a haɗa latiza wuri guda ango da amarya su zo su rungumi juna malam akwai tsoron Allah akwai kunya irin wannan arme ta yaya albarka za ta shiga jama'a ta yaya kuma uwayen da ya kamata su hana a su ce taɓi kaga kiyama ta kusa tashi kenan yanzu wanda ke inkarin shine ba kauye wanda zai ke bai mu'amala da irin wararen nan shine ba kauye to shine annabi yace za a samu cikin wagga al'umma wanda za su kwaikwayi yahudu da nasara su bi tafarkin su taki taki rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a cikin jami'insa wa sahahahu albani ya inganta cikin sahihul jami' wannan shine babi man tabarraka bi shajara kenan za a nemi albarka ne a inda Allah ya halatta a nemi albarka subhanahu wa ta'ala ana samun albarka a wurin tarbiyya da kulawa da iyaye duk wanda ya rungumi biyayya da da'a sau da kawa da iyayensa zai samu albarkar rayuwa zai samu albarka addu'o'insu duk wanda ya zama mai ladabi ga iyaye ga lattiza waɗanda sun ka girme sa to zai samu albarkar rayuwa amma ba a neman albarka wurin wani duci ko wurin wani kaza Umar dan Khattab ya zo tawafi da in kai tawafi akwai hajrul aswad in babu cunkoso ana son ka zo daidai da ducin ka dora bakinka akan duci ka sumbace ka saboda sunna haka annabi yayi amma annabi ya nuna wanda cunkoso ya hana shi ya kai bakin daga ducin to ya shafi duce in ma haka ya gagara ishara kawai za kai saboda cunkoson mutane umar da ya zo hajji sai da ya taɓi duce ya ce wallahi inni la'alamu annaka hajar la tadurru wala tanfa umar ya ce ducin gaskaji wani abu ba albar na san kai duci ne baka kashewa baka rayarwa walau لا أني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبلك ما قبلت Umar yace ba dan naga annabi ya sumbace ka ba da ba zan yi ba kenan sumbantar dukin da yayi saboda ni koyi da manzon rahama ne wallahi salatu wassalam kenan ba a nema albarka a wurare ko a wani wuri ko a gida ko a kaza sai inda shari'a ta nuna wannan wuri yana da albarka kamar haramai haramin makka da haramin madina wurare ne masu albarka Allah ya saka albarka a cikinsu saboda ayoyi da hadisai wanda annabi ya bayyana haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ta'ala ya fahimtar da mu